أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 30 ga watan goma 30 ga watan shawwal hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar 28 ga watan hudu miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumin dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fondu dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jinkoyin nijar yau insha Allah za mu fara tafsiri a cikin suratul hadidi suratul hadidi ihdal musabbihat tana ɗaya daga cikin surori da suka fara da tasbihi tsarkakewa ga Allah subhanahu wataala idan jama'a ba su manta ba a jeren giyan surori in muka ɗauko daga bakara to suratul hadidi ita ce sura ta biyu wacce ta fara da tasbihi ga ubangiji a baya sura na goma sha bakwai ya fara da tasbihi suratul isra'i sai wannan suratul hadid mun je gaba za mu je suratul hashar da suratul saf da suratul juma'a da suratul tagabun da suratul a'la sune al-musabbihat ana suna farawa ne da tasbihi akwai wanda ke fara da fi'li mudari akwai wanda suke farawa da fi'li madi da abin da ya kama da wannan amma wannan ita ce sura ta biyu daga cikin surori da suke farawa da tasbihi ga Allah subhanahu wataala a muqaddimin mu na farko shine bayani akan sunan wannan sura wannan surar sunanta suratul hadidi kamar yadda ya zo a cikin wannan sura wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas kuma malamai suka ce abinda ake nufi da alhadid a nan ko hadidun lari yusna'u bihi silah ƙarfi wanda ake makami da shi kasa akwai ƙarfi wanda akwai wani amfani da ake da shi daban ba ƙarfin da ake makami da shi ba a ƙarfin da ake makami da shi ake nufi saboda musulunci yana ginuwa ne da ƙarfin da'awa da kuma ƙarfi na tattali lokacin da musulunci bai da ƙarfi na makami to yana da rauni inda za ka ɗaukar misali musulman da suke a lokacin manzon Allah musulmai ko ƙarhinsu da haibarsu da zartarwarsu ba ɗaya ne da musulman yanzu ba amma shi musulunci duk musulunci guda da ake yi me kawo mana rauni ba mu da ƙarhi na makami ba mu in babu ƙarhi na makami musulunci rauni yake yi ana yi ma musulunci tattale na makami ko ya zama ɗaiɗakun mutane ne ko ya zama hukuma ce dole dai sai akwai ƙarhi na makami idan hukumar ku tana da ƙarhi na soja tana da ƙarhi na makami ƙasar ku za ta yi ƙarhi za ta yi daraja a idan mutane kun gane misali ko amma idan ƙasar ku ba ta da ƙarhin soja ba ta da ƙarhin makami ko kun yi magana wala ba a sauraro Allah ka yassare ma to muqaddima na biyu shine bayani akan inda aka saukar da wannan sura malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce suran nan makkiya ce wasu suka ce a suran nan madaniya ce wala ilmu inda Allah amma dai akwai ayoyi waɗanda an jazzamar da su kan madaniye ne akwai kuma ayoyi da an saukar da su makiye ne da sai ta zamanto a cikinta akwai ayoyi da suke bayani akan halayen mutane kafin a yi hijira da kuma ayoyin da ke bayani akan halayen mutane bayan an yi hijira to kaga abin da ya kawo sabani yanzu sai zama to sura ta ta kunshi abu biyu wani bangaren ta makki ne wani bangaren ta madani ne inda kaga ta fara da tasbihi ga Allah subhanahu wataala wanda suka ce makiya ne sun kafa hujja da wannan aya sun ce awwaluha tasbihul lillah farkon surar tasbihi ne ga Allah sannan bayan wannan zakar Allah subhanahu wataala asharan min sifatihi ta'ala Allah ya ambaci sifofi guda goma a cikin wannan sura a farkonta na daga sifofin ubangiji suka ce kenan surar makiya ce sannan kuma a ƙarshen surar akwai bayani akan halaye na munafakai ko tsakiyar sura wallahu a'lam muqaddima na uku bayani akan ayoyi na wannan sura sura tana da ayoyi 29 kalmomi 544 tana da harufa 2476 kenan mutumin da ya samu ya karanta suratul hadid yana da lada mai yawa dan haka Allah ya ba mu iko mu menene mu karanta wannan sura muqaddima na hudu bayani akan alaka da yake tsakanin suratul hadid da kuma suratul waqi'a jama'a menene alakan da yake tsakanin suratul hadid da suratul waqi'a kamar dai an kwala su kun gane kwale dafi da Allah subhanahu wataala ya ce fasabbih bismi rabbikal azim umarni ne ko ba umarni bane kawai sai aka ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard iyakar alaka ce wacan ta kare da umarni ayi ma Allah tasbihi waka ta fara da hamma an yi masa tasbihi ana yi masa tasbihi kaga alaka matina tsari sai alqur'ani in ka debi alkur'ani ka dai san wannan ya wuce tunanin mutum Allah ya ce a ƙarshen suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijin ka mai girma dan me kai bawa hukuma ba kai ba sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard ai duka halittun da suke cikin samai da kasai suna yin tasbihi ga Allah me yasa wa huwa al-azizul hakim Allah mu bayi ne mai hikima kamar cikin sura da yake kawai sai aka cika to wannan kadai ma ya ishe mu yi istishhadi da shi cewa lalle akwai alaka matina tsakanin suratul hadidi da kuma suratul waqi'a sai muqaddima na biyar bayani akan mawdu'atis sura abinda sura take karantarwa lalle sura tana karantar da abubuwa da yawa na farko dai akwai bayani akan cewa halittu baki ɗaya suna yin tasbihi ga Allah kenan tana zaburar da mutum idan kai ma kana suka ce akan tasbihi ga Allah to wallahi wasu ranar suna yi kada kai wasa kenan sannan sura za ta bayyana mana akan cewa annallahu huwa az-zahir wal batin Allah subhanahu wataala shine az-zahir kuma shine al-batin menene ma'ana az-zahir shine wanda yake sama duk da yake az-zahir yana da ma'anoni guda biyu yana yi ɗaukar ma'anar alƙahiru yana yi ɗaukar ma'anar almutafawwik ala ibadihi bi ma'anar ulu mun zo tafsirin surar mun ga abin da ya sauwaka sannan daga cikin abin da sura take karantarwa haddul mu'minina ala al-infaqi fi sabilillah zaburar da mu'minai akan ciyarwa dan Allah jama'a addinin musulunci sai da ciyarwa dan Allah sai an hada da dukiya wa'azi kadai baya isa da'awa kadai ba ta isa sai an hada da da'awa sura tana karantar da mu akan mummunan ƙarshen munafukai ƙarshen munafukai shine in an je a lahira sai sun gwada yin munafucin in sun gwada munafurcin kuma sai a yaudaran ya ci su su gane cewa dai ƙarshen su asara ne sau da yan je kan siradi munafiki sai ya kokarin ya nuna zai munafuci mai imani sai a ce ya je duniya ya sake shiri to nan ne fa kuma zai samu mummunan ƙarshe Allah ya raba wanda mummunan ƙarshe sannan surar za ta sanar da mu tattaunawan da zai faru tsakanin muminai na hakika da munafukai ya zo tsallaka sirati daga cikin abin da sura take karantarwa akwai zaburar da mu'mine akan takawa ta ubangiji cewa su dage su ji tsoron Allah su kuma tsaya akan wannan takawa sura za ta karantar da mu ladan da cerewa take da shi Allah ya ce wane ne zai baiwa Allah rance to shi rance in an ka baka rance in an baka rancen jika goma in za ka dawo jika nawa za ka dawo da shi jika goma to sai Allah ya ce shi in ka bashi rancen jika goma zai dawo ma da jika goma har so ɗari bakwai kuma ya lillinka maka kaga babu riba da ta kai ka baiwa Allah rance sannan sura za ta tabbatar muna da ma'ana taqriru aqidatul qadar za ta ƙara tabbatar da aqidan nan na kaddara kun san daga cikin rukunai na imani akwai al'imani bilkadar khairihi wa shari ko ba haka bane surar za ta kara ma imani na hakika akan in ka samu Allah ne in ba samu kuma Allah ne karshe dai surar za ta kara bayanin ta akan cewa manzanci duka ɗaya ne takhtimu sura bi wahidatir risala surar za ta kare da cewa manzannin Allah dukkansu suna yin kira ne zuwa ga tauhidi Allah madaukin sarki ya taimaka mana za mu shiga tafsirin sura da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard halittun da suke cikin samai da kasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala nan an yi amfani da ma tabliban da raidul aqil in aka rinjayar da halittu wanda ba su da hankali sun fi yawa to har abin da kake tsammanin baya magana yana yin tasbihi ga Allah kowane irin halitta yana yin tasbihi ga Allah yana tsarkake Allah subhanahu wataala an gane ko ku duba da kyau masu larabci sabbaha sai an ce lillahi filin sabbaha nan ya yi ta'addi ne billah duk da yake yana yin ta'addi da kansa ba tare da ɗan salamun ba kun gane ko ce sabbahu ya tsarkake shi ko kuma sabbaha lahu malamai suka ce lugatani ne من لغات العرب يا ريت ديني لك بمعنى واحد إذن سبها إن يتعدي باللام وكما بدون لام ردي معنى قريش كنا سبح لله ما في السماوات والأرض halittun da suke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala shine tsarkake Allah da ibada wa huwa al-azizul hakim domin shi Allah mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima ne sifar nan guda biyu ba kowa yake samun ta sifar hikima da izza galiban dan adam in ya samu izza hikima kowace masa take idan kana ganin ka gagara kowa to in ba dai tsarewa ta Allah ba mafi yawanci abubuwan ka in an ka kare aka zo aka yi kalkin riziltan da za a hidawa na kware ba sai ka yi abu ka zalunci wani dan ba yadda zai yi wani ya zo ba za ka saurare shi wadan babu yadda zai yi to amma shi Allah azizun ne ya gagare kowa amma fa duk da haka hakimun ne sai ga mutum cikin rahami ya ce Allah ya min kaza kuma Allah ya saurare shi ya yi masa mutum cikin damuwa ce Allah yana da bukata Allah ya saurare shi ya masa yanzu mu ɗauki misalin kawai wanda yake da wani matsayi daga cikin matsayi na iko a yanzu in ba sa'a ba ma sai ka kira shi da waya kana da bukata ma ya ka ɗauka ya ga kuma nan baka wurin shi bai da lokaci ko kuma yana ganin yanzu ba matsayin ku guda ba Allah ba haka yake ba cikinmu nan ba kowa ne zai kira president ya same shi ba a yanzu eh kun gani kusa kusa ke nan ma saboda mi ya shigaltu da wasu abubuwa ƙasa nawa yake iko ƙasa guda amma har bai da damar ɗauka waya ta wasu shi ko Allah president ɗin duniya da lahira ne amma kowa ƙofarsa a buɗe take zai kai kuka a share masa Allah hakimun ne yanzu ka zo kana son ka gana da wani babba sai ka ɗauki randebu sai an baka rana sannan ka gana da shi da Allah in kana da bukata gurin Allah kana daukar rande ku sai da ka shige daki dakin ma sai ka ruhe kaga baka jin kowa ka ce Allah kai min kaza kai min kaza shi ce ya ji ya bawa na an biya ma bukatarka dan girman Allah wanda bai rike Allah ba bai asara ba to mu rike Allah sai sai Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh halittun da suke cikin samai da kasai suna yin tasbihi ga Allah wa huwa al-azizul hakim Allah magwayi ne ko mai hikima ne lahu mulku samawati wal ard Allah shi yake da mulki na samai da kasai kun ga bayanin da nayi ko kakko dauka hobai da aikin yi ne a shi sarki ne sarki na hakika wanda samai da kasai mulkin su a hannunsa yake amma duk da haka yana jin maganar bayan sai yana biya musu bukatu lahu mulku samawati wal ard Allah shine yake da mulki na hakika mulkin samai da ƙasa ga wani babban aiki yuhyi wa yumit Allah shi yake rayarwa kuma shi yake matarwa ba irin ta namarut ba da yace ana uhyi wa umit ko ba haka ba shi kashe wannan hici a rayuwa wannan a ba irin ta Allah yake yi ba kana son da sai Allah ya bari ka ɗau mataccen mani ka sa a cikin mahaifar matarka Allah ya raya shi mai da shi mutum ya kula da shi ƙwai a cikin ƙumfarsa ruwa ne Allah ya kula da shi ya zama tsuntsu da abin da ya kama da wannan duk Allah ya ce shi yake kula da wannan kifi cikin ruwa sai ya yi ƙwai a kula mai da ƙwan ya zama ‘ya'ya aiki ne na Allah yuhi shi yake rayarwa sannan kuma wayumitu shi yake matarwa nan ana sa baka confidence cewa ko wani ya ce sai ka mutu ƙarya ne dan ba shi ke matarwa ba wa yake matarwa Allah yake matarwa amma ba da haka bai wani da ya daidai da mutuwa masu da Allah shi yake matarwa aka sai ce yu yi wayumitu nan misali da yawa suna ciki na dai kawo mana wannan ne a takaice yu yi wayumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kaga cikakken mulki kenan yana da iko akan komai amma yanzu a nan duniya zaka samu mulki wasu abubuwa ba ka son su kuma sai an yi amma Allah ba haka yake wasu abubuwa sai a yi baka san an yi ba amma mulki Allah ba haka duk abin da za a yi ya sani yana وهو على كل شيء قدير هو الأول الله سبحانه وتعالى شيني نفركو مغانيكو هو الأول شيني نفركو معنى sanda babu komai akwai Allah mana ba wani abu da ya riga ya Allah yanzu na ana so a sama aqida a matsayinka na musulmi ka sa a zuciyanka shi Allah ba an kasantar da shi ba ne kasantacce ne kafin kasancewa ma'ana ya kasance sadda babu komai to yaya ya kasance babu ruwanka ka dai yadda shi ne farkon kasancewa tun babu komai kasancewar ma Allah ya samar da ita wal awwal sannan wal akhiru Allah kuma shine na ƙarshe nan ba ana nuna akwai ƙarshen Allah ba a'a za a waye gari duniya ta ƙare gaba ɗaya Allah ɗaya zai wanzu kamar yadda ya yi yayin babu kowa a duniya sai shi ya samar da halittu za a waye gari kuma babu komi a duniya shi ne zai sauro ba ka ce a rana kaza Allah ya kare a sannan wa zahiru Allah subhanahu wa ta'ala shine madaukaki az-zahiru shine al-ulu daukaka ma'ana yana saman bayansa babu wani abu saman Allah babu ruwa saman Allah akwai sama ta ɗaya akwai sama ta biyu akwai sama ta nawa akwai sama ta bakwai ko ƙasa ta nawa akwai to ku bari in cire muna wani tunani shi wai wani tunanin shi aka ce sama ta ɗai sama ta biyu sama ta uku sama ta bakwai tunanin shi an gama sammai kenan ko ba ga wani ai waye gaya ma ka sa abin da a sama can yan ka ce wani ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta uku sai shi aza lissahin da an kai ƙasa ta bakwai an kai ƙarshen komi ko ba haka bane to ƙarshen ƙasa ta bakwai mina na can to suron sama mai zuke kuna da misali wani abin na waye shi ya ƙarshen abin na shi ke da haka shi Allah yana yi mana misalin da hankalin mu zai iya ɗauka ne ka ɗauka sama bakwai da ƙasa bakwai kamar wani ɗan ɓangare ne na halitta da Allah ya yi a cikin halittunsa da yake so. Kamar wani ɗan sifarfisi ne da bai wuce, kamar kana da katsan metar kare sai ka ɗan ibidai metar kare ka ɗan yi wani abu a nan. Allah wasa ne? Kenan wa zahiru shi ne yake saman komai, Allah wani abu bai masa rufa. na ɗaya kenan ko kuma ya zama az-zahiru ay al-ghalib marinjayi ne akan halittunsa ba sa rinjaye shi yanzu idan aka makiyayi wanda ya kware da kiwo sai a ɗauko awakai guda dubu a bashi a ce ya kula da su ya tsare su kasu shiga inda ba a so sadda wasu za su sance yana da labari me yasa saboda sun yi yawa ko to shi Allah ba haka yake ba duk halittar da Allah ya tana gargashin tasarrufin sa ne ba wanda ya san shi wani abu ba da sanin Allah ba kuma babu wanda ya gagare shi wal batin kuma Allah shine al batin malama suka ce al batin allazi laysa dunahu shay wanda kasan shi babu wani abu ko kuma albatin bi ma'ana alqarib ma'ana Allah shine makusanci game da bayansa dukkan mu nan ga Allah makusanci ne a gare mu sannan kuma zai iya dauka kamar yadda saman Allah ba a san abin da yake karshe ba to kasan kasa ta bakwai kula da shi a hannu Allah yake daga nan zuwa ƙasa ta bakwai metal nawa ne waye sani a wanda ya sani nan ba ka cewa walbaɗinu kuma ɓoyayye a'a mana walbaɗinu sai da zama walƙarib wanda yake makusanci ga bayansa ko kuma wanda yake da ilimin abin da yake ƙasan ƙasa-ƙasa kuma yake da ilimi akan abin da yake gudana tsakanin bayansa shine wa awal batin alladhi laysa dunahu shay wanda bayan sa babu wani wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai ba wani abu da yake kuɓuce wa sanin Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida ثم استوى على العرش sannan Allah ya daidaita akan al'arshi هو الذي خلق السماوات والأرض على شيء وند أهل السماء دكسي في ستة أيام أتشكن قوانكي شدا ثم استوى على العرش سنن يدي ديتا أكن العرش استوى بناء على علو الذي يليق به سبحانه وتعالى Allah ya daidaita akan al'arshinsa daidaiton da ya dace da shi. Al'arshin Allah yana ina yana sama. Allah ya daidaita akan al'arshinsa. Yaya ya daidaita a kumbanci hausa? Kai abinda an naka kai imani akan Allah ya daidaita akan al'arshinsa. Ya ya daidaita wannan ba naka. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora. shi ko al'arshin Allah inda za ku ɗauki misali a halittu na daga cikin ayoyin Allah ba wanda yake girma al'arshi inda sammai bakwai da kasai bakwai idan ka ajiye an ka ajiye su kusan al'arshi kamar ka ɗauki dala biyar ne ka je cikin saharar niyyar ka ajiye me zai tare me al'arshi da hausa me kursi da hausa to kujerar mulki ta Allah fa ita ce Allah ce wasi'a kursi yuhu samawati wal menene wal ard kujerar mulki kadai in ka ga misammai da kasai ka kawo kusan kujerar Allah baka maganin su ko a ɗabi'a ka san dai kujerar gadon mutum ya yi kujerar mutum gida girma ko ba haka ba ne shi wani Allah yana da buƙatar kujera ba ne ba ba don kuma Allah yana da buƙatar gado ba a saboda cikan mulki ta Allah sai ɗan kwatanta muku da abin da ku kuna ganin in mutum ya mallake shi ya kai inda ya kai ina alarshin Allah ba wasa ba ne Allah ya daidaita akan alarshi daidaituwa wanda ya dace da shi ya'lamu ma yaliju fil ardh Allah subhanahu wata'ala ya san abun da yake yake shiga cikin ƙasa ma yaliju fil ard ay ma yadkhulu fil ard Allah ya san abun da yake shiga cikin ƙasa min al matari wal badri wa ghairi zalik kamar ruwa ruwan sama da ake yi ko digo namu ne ke saukowa daga sama su shiga cikin ƙasa Allah ya san da su in kuka yi noma in an yi ruwa ba ana ta yi shuka ba mutanen garin ku ya ji ayi shuka ko ɗan gero nawa ne kuka sa cikin ƙasa Allah ya san ko da nawa ne kuma ko ne ya san inda yake shi ma wancan gari kenan duk duniya duk wani iri da za a sa cikin ƙasa Allah ya san da shi shi sa Allah yake cewa ya alama ma ya laju fil ardi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na kawo mana misali ne ruwan sama in sun zubo daga sama ƙasa za su yi Allah ya san da su in za ku yi shuka cikin ƙasa za ku yi shuka Allah ya san in mutanen ku sun mutu cikin ƙasa za ku sa su ku turbuɗe ko haka bane Allah ya san ko mutum nawa aka turbuɗe a cikin ƙasa kuma ya san da su kuma ya kharuju minha sannan Allah ya sa abin da yake fitowa daga cikin ƙasa minan nabat من النبات والمعادن وغيره kamar shuka duk tsirin da zai hito Allah ya san da shi wai ka tsaye noma kana ganin ka nome ka sare Allah ya san ko dan ciyawa nawa kan nome in ka ciro ma dabba ka kawo mata shi gida Allah ya san ko dan ciyawa nawa ka ciro ka kawo mata duk Allah ya san masu haƙar zinariya ko kilo nawa aka fitar a rana Allah ya sani duk duniya hawa ka ka ta kasa ko kare da abin da ya kama da wani wama yanzilu minas sama'i sannan Allah ya sa abin da yake saukowa daga sama kamar wahayi da Allah yake sauko da shi daga sama Allah ya san ruwan sama da yake saukowa daga sama to Allah yana sani da su da abin da ya kama da wani wama ya'ruju fiha da abin da yake yin sama kamar addu'a bayi ayyuka na kirki na bayi mala'iku da ke ɗauka aikin bayi su ta yi sama, Allah ya san ko mala'ika nau ke ta yasa. Bayi ibada da suke Allah ya san adali, kullum hannu sama Allah kai mana kaza kai mana kaza. da huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance amma me bi ilmihi shine aqida ahlus sunna in bid'a sai shi Allah yana tare da kai ko ina dan haka kowa ma Allah ne kun gane misali ko a wannan hauka ce ba aqida ahlus sunna ba ce Allah ma'ana bi ilmihi wa ihatatihi Allah yana tare da mu da iliminsa da iyakancewarsa amma wa huwa bi zatihi istawa ala al-arsh ma Allah da zatin sa ya daidaita akan al-arsh wani irin daidaito alladhi yaliqu bihi daidaito wanda yake dacewa da shi wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma shine abinda manzo Allah ya tabbatar da shi ma sahabbansa wani da manzo wata baiwa da manzo Allah ya tambayta ce ina ne Allah ya ga daga hannu ta ci fi sama zala ce a yanta ta mu'mina ce mana kai imani Allah yana sama bi zatihi wannan aqida ce ta ahlus sunna kama yi shakku akan haka to kai ba mu'mini bane dan manzo Allah ya tabbatar da imani ga wanda ke da aqidar Allah yana sama bi zatihi amma yana ko ina bi ilmihi an gane wannan ko wannan aƙida an sha kai ruwa kanta mutane da yawa sun fara refandar akan wannan mu zama muna da aƙida ta ahlus sunna wanda manzo Allah ya karanta Allahu ma'ana bi ilmi wa huwa bi dhatihi istawa 'ala al-arsh Allah yana tare da mu ko ina muke da ilimin sa kenan duk inda zaka je ka ci a ranka Allah na tare da kai in zaka nemi taimako to ka taimake shi a kusa da kai in za ka ji tsoro ma ka ji tsoron Allah din shi a kusa da kai in za ka yi wani abu wanda bai dace ba ka tuna Allah din shi a kusa da kai bai ilimin ya wallahu bima ta'maluna basir Allah yana gani game da abin da ku kasance kuna aikatawa na yau lahu mulku samawati wal ardi kaga wannan an yi ta'kidin zance an karrara magana saboda fa mutum ya san abin nan ba na wasa bane lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai na Allah sama ba guda bace sama bakwai ne Allah shine sarkin su kasa bakwai ne Allah shine sarkin su halittun da ke cikin samai da halittun da ke cikin kasai Allah shine sarkin su in wani ya isa ya ce shi ne ya ce mana eh to duk wanda zai rike sama ya rike kasa ya ce ka dogara da shi in baka dogara da shi ba ka tabe wallahi kai asara wa ila Allah turja'u al-umur na Allah ne ake mai da al'amura ranar tashi alkiyama kowane al'amari ga Allah za a mai da shi ya yi hisabi ga bayansa daga komi ya yi a kare da za a koma ga Allah an gane wannan kamar yanzu abin da ke faruwa yanzu kaga mutum yana ta hari hiro duniya ya taro wannan ya taro wannan duk abin da za ka tara ƙarshe dai ga Allah za a koma kuma Allah zai maka hisabi jama'a kiyaye da wannan yan ka ba mutum matsayi a ce to Allah sa wani shi adalci Allah kamar da in yana so maka shi adalci ƙarshe dai ga Allah za a koma eh mutane da ake musu wajen su gyara mutum kai dauka in ya gyara kan shi ne yayi ma kai wani na yayi ma kan shi ne ba in kana so ma kai zalincin amma radda mutuwa ta zo ka ce baka shirya ba ko ka ce baka tayyar tana yiwa kina ashe ga Allah duka zamu kuma me an magani wala kowa ya dibi tashi ya shirya yadda ka san ka zo duniya ba ba ba sanar nan zaka zo ba duk wanda ya zo duniya ba sanar nan za a yi shi yanzu da ake a ko a ce nan da sati biyu za a yi ana dai kwatantawa ne amma bi a cewa ne kaza da kaza ƙarya ne wannan sai dai Allah to haka marar da za ka bar duniya babu baya-baya ba wanda ya sarar da za ka yi za ka mu yi dai aikin kwarai Allah ka bi aikin mu ga wani aiki da Allah yake yi yulijul laila fi nahar Allah shi yake shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fi layl ya shigar da yini a cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake da sanin abin da yake cikin zukatan mutane shigar da dare a cikin yini yana iya ba da mana biyu a rage tsawon yini a ƙara ma dare ko a rage tsawon dare a ƙara ma yini shi sa za ka ga wani lokaci yini ya fi tsawo wani lokaci za ka ga dare ya fi tsawo to wannan abin ba an hazar ake yin shi ba a ilmanci ake yi Allah yana sani shi yake yin wannan aiki ɗai kenan daga cikin kuma ma'anar shigar da dare a cikin yini kuna nan kuna ganin haske kawai sai ku ga duhu ya zo kuna ganin duhu kawai sai ku ga haske ya zo wannan aiki Allah yake yin shi na ana so a nuna ma ba aikin wasa ba ne ba don an ce ku gwada ba ku yawo na ɗaya na biyu wannan haske da Allah yake ba wannan rana ni'ima ne ko ba haka bane ba ka taba kama fakcir kaga kenan sai mutum ya gode ma Allah wannan duhu da kuke gani ni'ima ne gare mu na'urorin da muke aiki da su in babu duhu sai mu samu matsala sai Allah ya kawo mana duhu don amfanin mu wa ake ce ma yabe wani abu a wata ai sai mu gode wa Allah sai Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur Allah ya san abubuwan da suke cikin zakatan mutane wani aiki kuma ke yanzu nan duk abin da mutum ya koyi na alheri ko na shari ba wanda ya sani amma Allah ya sani in ka gudurci alheri ne Allah ya sani in ka gudurci shari ne Allah ya sani saboda haka aminu billah ku imani da Allah wa rasulihi da manzonsa kamar an tambu kamar yanzu ana son a nuna ba wa ya kamata kai imani da shi to Allah da ke yin sammai da kasai a cikin kwanaki shida Allah da ke shigar da dare a cikin yini Allah da yake da mulkin sammai da kasai shi ya kamata kai imani da shi da kai gaggawa kai imani da Allah aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi ma'ana aminu bi rasulihi kenan kuma ku yi imani da manzon Allah abu nawa aka ce ku yi ku yi imani da wa da Allah kuma ayi imani da wa da wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi kuma ciyar daga cikin dukiyar da aka sanya ku zamo masu fakewa a kansa istikhlafi ma dukiyar da aka gadar da ku a kansa to ku ciyar daga cikinsa wani umarni ne daga gwanin Allah dukiya ya hanka baka kamar an baka khalifanci ne duk sanda kaji an ce wani khalifa ne wani ne ya tafi ya zo to shi ma sai ya tafi ya bar ma wani haka dukiya take duk sanda kaji ana ce alhaji wani to ya samu dukiyan ne bayan wani ya riga shi samu to sai kuma an waye gari ya bar ma wasu sun zamna kan dukiyar ko yana so ko baya so to dan Allah ya nuna cewa dukiyar na abinda annaka shine abinda ka ciyar dan Allah sai Allah ce ku ciyar da wannan dukiyar da aka gadar da ku shi dan wata rana za ku bar su wani su hau dukiyar Allah kai mu da jagora kun ga wannan kalma umarni ne na Allah amma mutane da yawa kalmar tana yi musu nauyi yanzu da a ce ka ɗauki wata guda cir tana wa'azi kullum a cir fi sabilillah in ba za a fasi an yi masu suna mana a ciyar fi sabilillah ko kuma a samu wani suna a samai amma ba ce a ciyar da shi in ka ciyar da Allah da Allah mai zai amfanar da Allah amfanin kanwa zai dawo kanka in malam ya yi wa'azi ya ce a ciyar da Allah ka ciyar da Allah mai ka amfana malam da shi komi baka amfani da mara da shi amfanin da ya kanka ne kuma dai mu jiya ko muna so ko ba ma so addinin mu dole daga cikin makaman karfafa shi akwai ciyarwa da addinin Allah ci gaba duk al'ummar da ba ta iya fitar da dukiyar ta saboda addini to wannan al'umma za ta yi rayuwa a cikin kaskanci da wulakanci ba ga halin da muke ciki ba yanzu menene ba za mu iya ba muna iya ba amma akwai wanda Allah ya gadar da su dukiya su ciyar dan Allah da addini ya ci gaba sai ga shiru ba su Allah kai wani jagora wai wani yake cewa yanzu su suna nan suna tsare-tsare ta yadda Nijar za a ga yadda za a yi a samun wa masu kula da addini albashi ai musu kaza ai musu kaza sai dai dariya da cewa la mun yi retara kuma ga wani nijar ya kamata a ce haraka addini in an zo an gama wannan wata haraka ta ake to amma shedan bai bari amma sai kaga masallaci guda ana son ai wani abu kakar ga masu kudi abin ya gagara ga masu kudi abin ya gagara kai in kana wa'azi kana ma masu kudi wa'azi in ba za a basu jawo shinka sai ta hushi da kai ko su bar ma masallaci ka matsa musu Allah ya kare mu wallahi sai mun ruhe idan mu yi ma Allah aiki dan dukiyar an gada da mu ita ne wata rana ba mu bane wasu ne wannan ka'ida ne shi sa Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku ku zama khalifofi a kan samana abin da aka gadar da ku shi na dukiya ku ciyar saboda me fallazi na amanu minku duk waɗanda suka yi imani daga cikin wa anfaqu suka ciyar da dukiyar su dan Allah lahum ajrun kabir suna da dada mai girma shine Allah zai ba su aljanna kaga riba kenan wa malakum la tu'minuna billah wani abu ne yake hana ku yin imani da Allah mana me yasa ba ku yin imani da Allah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum alhali fa manzo yana kiran ku dan ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum alhali Allah fa ya rike alkawari da ku tun kuna cikin tsatson annabi Adam in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani mana maganar da manzo yake cewa ku zo ku bi Allah kamar tunatar da kuna yake yi da ba ai ku rike alƙawarin cewa in kun zo duniya Allah za ku bautawa amma yanzu kuma kun zo duniya kun bijire ana muku wa'azi kamar ba da kowa ke ba Allah da ake cewa ai imani da shi ga wasu daga cikin ni'imomin da yake muku dan ku ƙara gane cewa shi ya cancanta ku bi huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat haka ne shi ne yake sabkar da ayoyi mabayyana ga annabinsa yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan manzo ya fitar da ku daga dufi dufai na shirka da kafirci ila an-nur zuwa ga haske na imani wa inna allaha bikum la ra'ufun rahim Allah subhanahu wataala mai rahama ne a gare ku kuma mai jin kai ne yayin da ya aiko annabi zuwa gare ku don ya shirye da ku zuwa ga hanya ta daidai Allah ka samu dace wannan ayar ku kalle ta da kyau wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat shi Allah shine yake sassafkar da aka yi yunazzil nazzala kun san muna da fi'ili anzala muna da fi'ili nazzala nazzala yadullu ala tikrar qur'ani an saukar muku da shi ala hasbi haja gurgurun bukatunku kuna da bukata sai a ce ga yadda za yi hukunci kaza ba ku sani ba a ce ku yi kaza kaga na ɗaya ni'ima ne sabko muna da qur'ani da aka yi munajjam ni'ima ne a gare mu kuma me ya zamo sanadiyar fitan mu daga cikin duhu na kahirci ni'ima ne shi yasa malama suka ce bayan Allah ya halicce ka babu wata ni'ima da Allah ya yi ma da ta kai ni'imar sabko maka da alkur'ani jama'a alkur'ani ba kalmar ni'ima ba ce ba dan Allah ya so mu da rahama ba ya sabko mana da wannan alkur'ani muka shiryu muka gane gaskiya da rayuwar da za mu yi ko zaki da yake cikin awakai baya wannan rayuwa zaki wanda ya gingata mayunwaci a cikin awakai kuma awakan a ɗaure akwai ɓanna ko babu kamar kana da gonan masara ne ta yi ‘ya'ya a su sauko birai su kwana ciki in ba ka taba ganin yadda ake ɓanna ba ta sahayin kaje je ka ga yadda ake ɓanna ko kare wula ba su bari tsaye sai sun hallakar da shi saboda ne rayuwa haka kawai ake yin ta ai ko yanzu na ba ku assignment exercise ne ko na ba ku aiki ku je ku bincika duk mutanen da suke rayuwa sun ki ɗaukar ƙur'ani ya zame musu jagora da za su zo su yi ma da ta yi ɗin rayuwarsu suna hudi ne ba kana kuka ka ga mutum ga riga mai kyau ga mota mai kyau amma babu rayuwa mai kyau saboda ya ce ba shi ba ƙur'ani wanda ya ce ba shi ba ƙur'ani ba shi ba rayuwa mai kyau a duniya kafin a je lahira jama'a ƙur'ani rahama ne gare mu mu gode wa Allah ka je ka duba ka ga kahiri ga turanci shi zai kera bindiga shi zai kera jirgin sama a ba wai sai kaga ya zo ya sa ice gaban shi wai Allah na shi kawata mu idan girma Allah ya kuri ba ku gani ba akwai hakuri ta hin Allah ya sauya ke wani to kai da ka gane wannan illa ne qur'ani ne wallahi in ba dan qur'ani ba kai shi dibgewa amma qur'ani da yake tila ne shi zai haska kama wannan bai da kyau wannan bai da kyau sai ka gane sai ka sai zama rayuwa ka ta yi tsafta mu gode wa Allah da ya sauka mana da alkur'ani Allah muna gode maka to yanzu Allah ya sake komawa a kiran da ya yi mana ya ƙara tunatar da mu can Allah ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa dukiyar nan da muka ba ku ita muka gadar da ku ita ku ciyar dan ba ta ku bace za ku ta ku barta ko ba haka bane yanzu wa'inda an ka kira su ciyar sun ciyar ko su ciyar ba kai alamun wasu ba su ciyar ba shi yasa sai Allah ya ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me yasa ku mutane ba ku ciyarwa dan Allah bayan mun ce ku ciyar dan mu kun kiya me yasa to ku sani in ma ba ku ciyar ba walillahi mirathus samawati wal ard Allah zai shiga da samai da kasai ma'ana duniya duk abin da za a samu duk abin da za a tara sai an kare kan kowa mutu ya bar shi kullum man alaiha sai Allah ya gaji wannan abu to kenan baya ya ka rikewa ba to rike in ka mutu ta da shi ba ka tare shi in ma ka kai ajiyar sama ne to in ka mutu Allah zai gaji sama da ƙasa to lala wanda ya samu abin da zai ciyar bai ciyar ba wani riba ya samu ya kamata mu gane idan ka yi abubuwan da yake nan da lura a duniya ka shagartu da abin da zai amfani ka lahira nan duniya mu mutanen birni da ƙauye abin da ake ɗauka lalura in Allah ya yi ma arziki ka samu mahadin da za ka zauna wannan lalura ce in Allah ya yi salima ka samu abin da za ka yi sana'a da shi in Allah ya hore ma ka samu ka mallaki wurin sana'a in Allah ya yi salima ka samu abin da za ka rinka hawa don ka je gurin sana'a ko ka yin bukatunka in kan mallaki wa'in nan a harkan duniya da Allah ya rage maka to wani sannan na zai fara kanin wani yana son ya take mu ma gida biyar gare shi ni ko sai na kokari in gina ko gida shidda ne nawa nawa in na gida shidda a bari in yi kokari ko gida goma in samu wa'adda su sai mutum ya manta da Allah maimakon mutum ya samu wadata ya tsoron Allah ta lokacin nan na zai rinka tsoron talauci ba tsoron Allah mu abin da Allah ya muna alkawari duk wanda yake raye arzikin shi yana gurin wane ne shi Allah yana da wasa ne ko kuma babu abin ne to wai sai kaga mutum ya zo garin nan bai da kokon da lafa wai yanzu da yan mallaki abin da ya kai miliyan goma ko miliyan ashirin wai yanzu ne hankalin shi kawo bari shi tattale saboda gaba an gane misali to can gaban allan da ya baka su gaban babu shi to don ni baka jin a zuciyarka ko da da matsala gaba akwai mai maganin ta shi ne allah to bari in yi dan shi a bari da zanga sai ka mutum yana da gida goma in ka zo ka ce bisa biri las ya ɗauko jika bai ya ba su gobe ka ɗauko ka ce bisa las ya ce shi dai malam ya dame ni mini kaɗai na da kuɗi garin ku bari in tada wasu daga kwana na ga wasu na lausa shi wata shekara wani alaji bukata ta kama ta masallaci sai aka je gurin shi aka ce to ga lalura ta kama taimaka fi ismila mai kudi na na kwarai ba sai kuma ya dauka ya basuwa amma abin da ya ba su an kaza mun yi dabara da duk zamu yi bai isa ba sai ana tunanin yanzu gurin wa za a tsaye jiya an zo gurin wani jiya an zo gurin wani shekaran jiya an zo gurin wani yanzu gurin wa za a sai ce a mu koma gurin wani sai suka ce to ai jiya ya ba su ni ce jiya da ya ba su mu yabba ko Allah ya ba suka ce Allah ya ba ni ce to ko yanzu mu ce mai shi ba Allah in ya ba su Allah ba an bai ba su abu sai a yi gaba ta yanzu da mun ka zo gurin shi mun ka kwatanta mai sai ce a ta babu matsala mu je gobe mu dawo ni ce a nan haka da yana ji mu dawo gobe inda za mu dawo mi muke bukata gurin ka sai dai kai in kana da bukata gobe ka je ka kai mu inda mu ma fama na muka ai ma Allah dan in kai ba mu kai ma ba ka dauka in kai wai ka taimaka mana ne to wai kuma na yi laifi Allah zai kai da ce wala ne ba wani da yi da ya maka gaskiya ni gaya maka mu dai ba mu dawowa wajen ka ta haka mutum shi mutum yana da kuɗi son shi ka yanta lallaba shi kan makwai wai ka a ɓata mai da rai shi ke to ka ƙi mana addini ya kafa tsayawa ne dan wani bai ba yanzu yanzu ne mun ka ce mun kwasa mun ki sai Allah kawo su su yi suka ƙa'idar to Allah ya yi mana jawo ina na muke wa ma alaikum Allah tunfiqu fi sabilillah me yake damun ku ne ba kwa ciyarwa dan Allah walillahi mirathus samawati wal ard Allah shi yake da gadon abin da yake cikin samai da gasai ku sani la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin a yi fatahu makka wannan shine arraji fi aqwalil mufassirin wasu na cewa fatahu shine sulhul hudaybiya wasu na cewa fatahu fatahu makka الراجح عند أقوال العلماء المفسرين شيني فتح مكة وإن suka ciyar da dukiyansu kafin a yi fatahu makka ba su zamo ɗaya da waɗanda suka ciyar da dukiyansu bayan yin fatahu makka ula'ika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal haka ne ko shi yasa Allah ya ce ina zuwa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ko wanda ya ciye da dukiyarsa kuma yayi yaki kafin a yi fatahu makka baya zama daya ga wanda sai da aka yi fatahu makka ne yazo ya kawo mu addini gudunmuwa ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu wa innan sun yi girman daraja game da wa'inda suka ciyar min ba'du bayan an yi fatahu makka wa qatalu kuma suka yi yaki amma dai wa kullun wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah wasu alƙawari kyakkyawa shine aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai ba da labari ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa gane misali an zo za a kafa da'awa sai kuka tsaya aka kafa da'awar da ku sadda aka fara da'awar wasu na ganin ka ina ma za a ana tangada tangada tangada a sai suka ga ai da wannan tana dan motsawa sai suka ga abun ya fara tsayawa yanzu da abun ya tsaya sai suka yanzu ko da su ko ba da su ba abun da ya tafi sai suka dawo suka ba da taimako da ku da su Allah shi duk ya karbi taimakon amma Allah ya ce a gaya musu kun yi su matsayi a gurin shi misali na na kawo na kusa an fahimci hausa saboda ku kun ba da gudunmuwar sadda ake da bukatar ne suku sun kawo gudunmuwar sadda ko ba da su bai za a yi sai Allah ya ce dukkansu ne suna da aljanna amma su bayan aljannan nan suratul waqi'a ta gaya mana matsayinsu cikin su akwai as-sabiquna sabiquna akwai kuma ashabul yamin ko to haka ko a aljanna za ku zama ya zo Allah sai ya ce to an ji an karba amma ku as-sabiqun as-sabiqun ko kuma ashabul yamin wane ne baya son ya zama cikin as-sabiqun as-sabiqun ko ina so ko dan haka duk inda ka ga ana aiki alkhairi kai kokari a fara da kai ko da abin da zaka bayar kadan ne Allah bai daina kadan ka dai dan shi dan shi Allah subhanahu wataala yake cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai baiwa Allah rance kyawar rance ويضاعفه له أضعافا فيضاعفه له Allah ya dillinka masa walahu ajrun karim yana da kuma lada mai girma shine Allah zai bashi aljanna malamai suka ce nan alqaddu bi ma'ana al-infaq nan cirewa ce Allah ya ambata da sunan rance mana wa zai ciyar da dukiyarsa dan Allah to sai Allah ya ambace ta da siga na rance kamar da ni mai ishara a dazu a al'ada na mutane in karanci jika biyar na mutum jika biyar za ka mai da masa to shi Allah ya ce in ka ba shi rancen jika biyar to jika biyar har so 700 zai baka kuma ya dillinka maka wa ya wannan yin banda Allah daga idan Allah ya sare maka duk wani aiki na alheri kai kokari kai na Allah kun ga wannan yana nuna falala na cewa addinin musulunci sai da cewa wa'azin da muke muku kullum muna cewa ku ciyar dan Allah wallahi sai an cire ruwa a harkar da'awa da'awa ba ta yi sai da da'awa an fahimci hausa an duba an gani kyala majalisinmu jika nawa muke da su ƙasa ko ta kwana sai a lalaba sai a daiba ko jika guda babu shi kuma wancan asusun shi yana da miliyan biyu ko uku a ji amma asusun allah babu ko sai ce ƙasa akwai gyara ko babu gyara allah ka gyara mana don haka dole ne inda muna son mu yi tafiya ta da'awa to mu sa'aran mu da wannan sai mu haɗa ta da dawa kuma ba wani ne zai kawo dawar mu ne za mu hidda dawar daga cikin mu gina dawa saboda za mu taya mu bar dawar ko da ba masu Allah ya samu idan shi Allah yake cewa yau matarar mu'mini na mulminat ranar da za ka ga shine ranar alkiyama za ka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'aluruhum baina aydihim wa bi aymanihim haskensu yana kai kawo a gabaninsu da kuma bayansu bushra kumul yawma janna ana ce da su mu'minai yau fa busharan da ake muku shine aljanna tashri min tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana a karkashin ta khalidina fiha kuna madawama a ciki dalika huwa al-fawzul azim wannan fa shine lada amana shine dace mafi girma mutum ya samu an shigar da shi aljanna Allah madaukin sarki ya samu dace kenan nan ana sifanta mana halin mu'minai ya an zo sirati sai sa Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minat ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata ya taqaddamuhum nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim hasken su yana gabatar su gaba da baya Allah ya sanya musu haske na imani dan anan ku bari mu suranta wani abu wanda ba kowa yake hararo shi a ranar alkiyama kun san mataki-mataki ne to akwai gabar da Allah zai zuba wani irin duhu ba ka ganin gaba ba ka ganin baya an kai gabar da za a tsallaka shiraɗi kenan to a wannan lokaci imani zai aiki masu imani sai su ga hasken imani gaba da baya Allah ya haska musu wanda kuma bai da imani sai ya kara zama sunmun hukum Allah ya kare to kuma sai a ce yanzu an saki da waka kowa ya ta yi tsallaka sarari ko duniya ka zama makaho wallahi wani duniya ya ci ka baka da dan jagora bare lahira da yau shi ne mulayakai sai su dabirci su kafare ba magana su ake yi don dama a lahira za a ware kahirai daban da musulmai da munafukai su kuma a haɗa suke Allah zai yi haka ne don ya kwaranta ran mu'minai ya ƙara ma munafukai baƙin ciki ina ne baƙin cikin munafukai zai bayyana in an zo wannan gaba an saka du masu imani sai imani shi ya haske munafikai su ma sai su da masu imani sun san ba su da hasken to hawa ne ka san ko can muna tare ne na sani to ta yi sannu sannu Allah ka kare mu muna yin ci bai yi ba ka tsaya sak duk abin da za ka yi kai don Allah za ka ka amfanin shi an ka je lahira wallahi to nan ne sai Allah ya gaya mana abin da zai faru ina ganin gobe ne za mu tashi Allah ya kare mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk